طلاق نفس النية من زوج دخل بمن أراد أن إدة وأن أجل وأن هبل لمن تهيد درجة في دونها ما مسها به وإلا كرها إلا طلاق الهيل فملا والتجي جبرا وتلك إن تشاء وإذ تشاء إذ ينقلي ya ce dalakunan sunni wato shika akwai shikan sunna akwai shikan bid'a kuma kar ku manta in an ce shikan sunna ba wai ana nufin shikan da in kai za a ce ka aikata sunna za ka samu lada ba a shikan sunna shikan da sunna ce da ka bi wannan hanyar wajen shikan mata amma kwata kwata yana daga cikin abin da Allah baya so abin da ya datta shi ne shika amma in za ka yi shikan akwai yadda shari'a ta tsara ka saki matarka in ka saka za a ce ka yi shikan sunna na farko ne min zojin da kala mijin da ya yi kwanan aure daga mace in zai sake ta biman arat an iddatin ya zamo ta tsaraitu daga yin idda ɗaya kenan in ka saki mace shika ɗaya tana cikin idda rikici ya rai ya ɓaci to bi halatta ka ƙara sakanta ba in ka ƙara sakanta na biyu sai ce wannan shika na biyun shika bid'a ne ba shikan sunna ba ne ɗaya kenan ba wa an haban sannan kuma ta tsaraitu daga ainihin ciki liman jahidu kuma ya saki ainihin wacce matsayinta ya kai tana jinin haila ba yarinya karama ba ba tsohuwa ba sannan in ya zo sakantan dalkatun ya sake ta shika ɗaya idan mutum ya saki mace sama da shika ɗaya to ya saki Allah ya aikata shikan bid'a wannan shikan ba shikan sunna bane shikan bid'a sannan fi duriya ya sake ta cikin tsarkinta ba ta jini idan ya saki mace tana cikin jinin haila ko tana cikin jinin biki wannan shikan shi ma shikan bid'a ne yayi laifi ya aikata haram ma masabihi sannan kuma ya zamo bai shafe ta a cikin wannan ainihin tsarkin ba kaga duka wannan takura ne amma kuma gata ce wa mutum mutum ne zo ya ce zai saki matarsa ya ake a saki mace a shari'ar musulunci sai mu ce farko tukuna ai baka sake ta tana na matar ka tana na matata sai mu ce je ka bincika ba ta jini idan tana jini za mu ce biyalarta ka sake ta za ka yakuri sai jinin ya dauke sannan idan ka je ka bincika ba ta jini ma sai mu ce to daga daukewan jinin ta zuwa yanzu ba ku sadu ba idan kun sadu nan ma sai a ce ai wannan jini a sarki ne wanda ka shafe ta ya zan yi sai mu ce ka yakuri sai jinin ta ya zo in ya dauke sannan ka sake ta shine shi kan suna shine yace wa illa idan ko mutum bai bi wannan tsarin bai saki mace Qur'an an karanta ya aikata makaruhi a cikin su illa dalakal haidi sai dai shi kan jinin haila wanda ya saki mace tana cikin jinin haila wannan famna ka hana shi ya aikata haramun sannan wartaji ka nemi ya komo da wannan matan jabran bisa cilas yanzu misali mutum ne ya saki matarsa tana jini in ta sa hakkin ta ya ta kawo ƙara da ce ranke daɗe mijina ya sake ni ina jini sai a kira ka a ce dole ka mai da matan nan kuma idan ka mai da ita dole ka riƙe ta har ta gama wannan jinin wani jini ya zo ya ɗauke shine jabran waɗallik iz da sha iz yankani yaushe kake da daman sakanta ya ce za ka iya sakanta iz da sha yayin da ka so iz yankani yayin da jini ya ɗauke amma wannan shikan da kai a cikin jini za a tilasta ma dole ka mai da ita wa udda arkanan talaqi arba'a an kidaya rukunan shika aka ce guda hudu ne wanda kowane rukuni in babu shi ko an yi shikan bai ba na farko dai al'adu ahadin shikan wanda zai yi shikan wane ne wa huwa zauji shine mijin matar da zai saka kaga kenan duk matar da wai an sake ta wai sake ta aka ce kanin mijin ko baban shi ko wani abokanan shi da suka yi shawara suka ce da sake ta wannan duk shika bai ba shika sai mijin da yake aure da ita shi ke da ikon ya saki matarsa auman auka ko kuma wanda zai aukar da shikan a maimakon ainihin shi mijin in shari'a ta ba shi dama kamar yaro karami da baban shi ko wajen shi da sauransu bil aqli wal bulugi wal islami shi shika yana tabbata ne bil aqli da hankali mahaukaci ne suka yi faɗa da matar zai ce ki tafi gidan ku an sake ki sai wuce bai da hankali bai ba san auren bane wannan abin da ya faɗa din bai ba shika bai mutun da mahaukaci ne wal bulugi da balaga yaro karami ne aka mar auren gata kan ya balaga kawai sai suka yi rikici ya kore ta ya sake ta shi ma wannan shika bai ba wal islami da musulunci arne ne da arniya kansu musulunta sun sha yin fada ya sassake ce kore da kuma sasanta ta dawo yau suka zo suka musulunta to wannan shikan da yayin arnanci wannan shikan babu shi da yi ba shika sai in musulmi ne ya saki matar su za ce shika ya wanzan bi sukurin amma ka ainihin lizumta shikan da mutum ya yi da maye tsafihin wanda ya tsage hankali haramin na haramun mutum ne ya sha ainihin abin maye ya yi marisa baya cikin hankalin shi kuma abin maye na haram sannan ya saki matarsa ya ce to ka lizumta wannan shi kan yayi ba zai zo bayan ya bar ba ina maryam aka ce wani ba kai ka sake ta ba ka ce ta fita ka ce kai san baka sake ta ba kuma an ji ka sake ta za yi ga shedu amma lokacin mutum yana cikin maye ne to nan mayen ba hujja bane ta na'am wa qalduhu sai nufin shika fala da lafiyin zamu shika baya da zumta ga mallukinan lafza wanda aka lakana mar lafazin bima da ya lamu da harshen da bai iya ba mutum ne yana bahaushe sai je auro balarabiya saboda kasaita shi kenan kawai za ka samu wani takadari sai ya ce ka kula ba suna son waka ya ce koya mu waka da larabci mata kawai sai ya koya mishi shika wance na sake ki shika uku da larabci kawai sai ne na kanta ya koya kawai yana zuwa sai ya fara mata wannan waka wance na sake ki ta ce a ya kira ka zamu ne ya ce ba waka nake miki ba kawai sai aka gawar ashe shika yake faɗa kaga an laƙa mar malluki na labza wanda aka laƙa namar lafazin shiga bada ya lau da harshen da bai iya ba shi dama bai sa harshen ba sai aka laƙa namar aka ce wannan waƙan kana mutane za ta ƙara son kaza ta ƙara kaza kawai sai ka je kai daga baya kawai sai aka ji ashe abin da kake faɗan nan kai ma baka san me kake faɗa ba yanzu wannan shi ka biyu aw man haza min maradi ko wanda yake sururi na rashin lafiya mutum ne yana ciwo wani ciwo kamar irin typhoid ba za ga mutum yana ta surutu ba har ma za ka ji ana mayuni a ce a kama sunan wane baya ne a ji amurka duk ɗanya ne kwarai ko bai san abin da yake bane a cikin sururi to a irin wannan sururin na wannan sumbatin da yake har sai ya saki matarsa to shi ma shi kan aw muskirin halalin ko kuma wanda ya yi maye amma abin da ya sha din ba na haram bane na halal ne yanzu misali mutum ne aka kamar kindirmo mai kyau kawai sai ya sha ashe al'adansa in ya sha mai yawa zai iya bugar da shi kaga wannan ya bugar da shi amma wannan mayan ai ba na haram bane har ya kai halin da ya saki matarsa a wannan mayan shi ma shi kabi an washe shi ko ya sha ciyawa irin na suwi da sauransu an mukaddari ko ya sha heron irin wannan kodan da ake shakawa dukan mutum ya saki mace sai a ce shi kabi ba an mukurahan ko kuma shikan da aka tilasta mutum jabran a dole halatta diriki a bisa sakin matar ya faɗi allabdi lafazin shikan aka zo da bindiga aka ce ka sake ta ka rubuta ko a kashe ka ya ce a me zafi a ka saka dan ya ɗauka ya rubuta aka ce sa uku ya sa uku amma tilasta shi aka yi kowa ya sani yau sai aka kawo gaban hukuma sai aka ce tabbas ranar zuwa aka yi da bindiga a ce za a kashe shi ko za a kashe ɗan shi ko za a mar kaza aka tilasta shi ya sa ya take ta to yanzu wannan shi kan bai ba aka iya bani lafazin wani hinsi ko kuma ya yi rantsuwan shika ne sai aka tilasta shi a yi karya wannan rantsuwan ya ce jiran da ya aikata abu kaza matarsa ta saku kawai sai aka sa shi dolan sai ya aikata wannan abin kaga yanzu a nan ba wai da kanshi ya aikata ba matarsa wata saku ba awi taliki ko aka saka shi ya rataye shi kan matarsa da wani abu dole aka ce ka ce dirran da ka ƙara gaya wa wani magana matarka ta saku aka sa shi dole ya faɗa sai kuma ya kasa hakuri ya faɗa wannan wani magana matarsa bata saku ba tunda wannan talikin tilasci aka sa shi to wajen tilastawan ma akwai irin tilastin da shari'a take kula da shi shine yace bi kawfihi fi mulimin fi nafsihi aka tilasta shi da aka tsoratar da shi cikin abin da zai radadar da shi a ran shi aka ce za a kashe shi ko za a yanke mara hannu ko za a yi wani abu tsoron wannan yasa ya saka ka katili kuma aka ce za a kashe shi au garbi ko aka ce za a marduka au hafsi ko aka ce za a kama shi a kulle aw akadi malin ko aka ce za a kwace mar kuɗi mutlakan sake ba kai riwa kuɗin ko ne aka ce za a kwace dalilin wannan ya sake ta aw qaidihi ko aka ce za a maka marmari walau tawquan ko da ba yanzu za a yi ba aka ce in bai sake ta ba lokaci kaza in yi za a kama shi amar abu kaza dalilin wannan ya sake ta shi ma tilasci ne ba za a yi lura da wannan shikan ba wa qatil wuldihi ko aka mar barazana da kashe dan shi aka ce ko ya sake ta ko a kashe tambayi tambayi din ɗansa ne aka ce ko ka sake ta ko a kashe tambayi shi kuma yana tsoron kar a je a kashe mar ɗaya sake ta shi ma wannan shi kan ba aw sabil zi muru'atin binadi ko kuma akamar barazana da mari shi kuma zi muru'atin ma'abocin mutunci ne kuma marin binadi aka ce sai majalisa ta haɗu za a zo a mammare shi sai ji tsoron zubar da mutunci ya sake ta to amma ku kula ne ya ce zi muru'atin kuma binadi idan aka rasa ɗaya ya sake ta wannan bai kai kilacin da zai saki matarsa ba misali ya same shi ne a cikin gida ya ce wallahi ko ka sake ta ko gaure ka da mari sai ce a karka mari ne na sake ta muke yanzu saboda Allah mari ɗaya mai zai ma dan mari ɗaya kawai ka sake ta sai a ce ta sako inda ba binadin a cikin jama'a ba ne amma idan mutum mai mutunci ne ya ce wallahi ko ka sake ta ko bayan da asar kuna cikin zama a gindin mushi a zuwan gaura ma mari kai kuma ka san zai iya kuma in ya zo ya din nan mutuncinka zai rike a cikin jama'a sai ka sake ta dan wannan za mu ce kana da hujja ka kiyaye mutuncinka ne kar ya zo ya ba wulakanci ko kuma da yake zimuru ajin shi wanda aka ce za a waka ba wani mai mutunci bane mari so nawa aka mare shi sai yau aka ce wai ko ya sake ta ko an jima da lasar za a zo a mare shi to dan an zo a mare shi me saboda haka in ya sake ta shi mata sau. Aw bismi ya ya dane kun yunadi ko kuma sunanta ne ya ɗariku ya sakakkiya da ya zo gida yunadi ya ce mata ya ɗariku ya sakakkiya shi ma bata saku ba wai da ya zo ita sunanta ne sakakkiya yana zuwa sai ya ce wance sakakkiya to yanzu ba za ce ka sake ta ai ka ce sai ya ce to ai sunan da ake kiranta kenan saboda haka bata saku ba asalisu sai rukuni na uku al-mahallu inda shikan zai fada wa huwa zauja shine matar da ainihin miji miji yake mallake da igiyan aurenta kaga kenan mutum in ya saki mace idan ba matarsa ba ce sai mu ce shi kame ba yanzu kawai kaga wata mace ce tana tafiya a layi sunanta Maryam kace Maryam na amna sake ke wuce to dama yaushe ka aure ta kai da baka da aure ina ka da man shika saboda haka dole sai akwai matar da za a saka sannan shi ke fada kanta na'am والرابع ركن نهدو الألفاظ لفظان دا أكي شكال دسو والإبارة لفو إبارة لفظي دا أكي شكال دسو sannan wannan lafazin ya faɗa ma ƙasdi tare da nufin shi ya ayi lafzin arzini da kowane irin lafazi ya saki mata inda ya sake ta da ainihin niyyar shika ne ta saku walau na wahu ko da mutum zai niyyar shika bi iskini ya ce mata wance kamun ruwa amma wai a ran shi wannan kalmar ya biya mata a matsayin nasa ke gine sai mu ce tazo au adimi ko ya ce wance kamun abinci amma wai wannan kalmar kamun abincin shi ya faɗa mata yadda niyyar shi ka sai mu ce tazo au bir rasuli mudlakan ko kuma da ɗan sako wannan kan mudlakan sake ba kai yadewa kai ne ka kira yaro ka ce wane na'am ka san mata ta wance yace na san ta yace ka je ka ce na sake ta ke wannan yaron ko ya je ko bai je ba kana bashi wannan sakon matar ka ta so ke za yace mudlakan in dai ka fara sakon shika mudlakan ko abin ya je ko bai je ba ta so aw in wasala kitabuhu ko kuma idan takardan shika ya sadu da ita rubutawa kai a takarda cewa ka saki matar ka wance to yanzu anan za mu lura da cewa lokacin da za ka rubuta ka rubuta da niyan shika ne ko ba da niyan shika ba ne in da niyan shika ka rubuta kana rubutawa ta sauki ko baka bata ba amma ba da niyan shika ba ne kawai ka ga take taken ta fitinan niya ne a cikin matan nan ka ce kai wannan yarinya ce to dai na san ko sharbuwa za mu yi bari in yi bukin ɗin shikan ajiye dira da ta mun iskancin bata kaga yanzu wannan rubutun ba da niyan shika ba ne ba ta saku ba amma tun nan da ko shara take ka ɓoye ta ɗaga tana ɗauka yin sa da ita ta saku amma mai sari da ita ba tunda ba da niyan shi ta rubuta ba bata saku ba shine yace au in wasala kitabuhu ko idan rubutun da ya rubuta na shika ya sari da ita ta sa au azmu fi hasan ko kuma niyan shi ya tabbata cikin rubutun ya rubuta shi ya shikan da niyya misali tamar laifi sai ya ɗauko takarda da bayar ya ce kai matan nan bari mu rabu kawai ya rubuce ya sake ta da nufin yanzu yanzu din nan ya sake ta to yanzu ko ya fasa ba ta takardar matarsa na'am
aka samu to a inda ake ainihin kilafa inda mutum ya yi niyyar shika amma bai furta shikan ba ba rubutu ya yi ba ya yi niyyar shikan matar amma bai furta ba misali an kawo mar ƙaran matarsa ne misali ba na tayi wa mahaifiyarsa rashin kunya misali shi ma'aikaci ne abuja duk sati yana shigowa jirgin yamma juma'a ya zo gida asabar ladi litinin da safe ya koma kawai ran talata sai ga ƙanin shi ya je yana kuka ya ce kai me ya faru ya ce kai abu ba daɗin faɗa wallahi me ya faru ka gaya min sai ya ce ai wance ce wata mari hajiya matarsa kenan wai ta mari mamarsu ya zauna ya iya tunanin shi bai dai furta ba amma a ran shi yace shi wannan mata kan kowa ce ce ma tun da har ta kai ta mari mahaifiya kawai na hakura da ita a zuciyarsa amma bai furta ba yana nufin in ya dawo gari zai zartar kawai yana dawowa ranar juma'a sai ga suna cin abinci da hajiya suna wasa suna dariya a'a abu ya daure markai bayan an gama ya shiga ɗakin hajiya ni hajiya abin da ake faɗa a gidan nan kuma ya nazo na ga sabani ta ce me ya faru wai an ce wance ta ce shege yaron na ya ja mata sharri ko ai abin da ya faɗa duk ƙarya ne to kai kuma lokacin da ya giya ma a zuciyarka ka ce ka sake ta amma baka furta ba yanzu kuma ka zo kaga dalilin da ya sa ka sake ta ashe ƙarya ne to yanzu ya wannan shiga shine malamai suke sabani wasu malamai suka ce tunda baka furta ba wannan satsawan zuciyan ba zai aiki ba ko suka ce ai Allah madubin shi zuciya tun da ka ce ka sake ta zuciyarka ko ita so sai dai mu muna bangaren mata su to yaro zai je shari a matarka mai wa ka biya kuɗi mai tsada ka auro ta ko ya je shari ka yarba ka kar matarka saboda haka mata su ko aka samu salasatun bi shar'i albartu wal ba'in wal rajim wal rajim rabe-raben shika kashi uku ne a cikin shari'a. Albertu akwai shika yanke shika uku wanda ba daman ka aure ta sai ta yi wani aure ta hudu. Walba'inu akwai kuma shika ba'ini wanda zai yi ka aure ta amma sai ka biya sabon sadaki da sabon shaidu a yi sabon aure. Sun raji'i sannan kuma akwai shika raja'i wanda in ka ga dama za ka ce ka da matar ka shi kenan dole ta dawo. Wawwa da labun naƙizin an gaya ki. to shi shika raja'i shine shikan da ya taru daga kurewan shika kurewan shika ba shika uku bane in bawa ne shika biyu ne to mutumin da ya shikan da bai kure ya kai uku ba kuma la kulkun bai karbi wani kudin kiyayya a hannunta ba to wannan shi ma shika ne raja'i wanda in kaga dama ko yaushe kan ta gama idda ka rade ita aw nassa ala bainunatihi ko kuma ya kafa nassi a bisa bayinanci yace na sake ki shika ɗaya bayini to tun da ya amfani da kalmar bayinin nan ba shi da damun kome sai sabon daurin aure to irin wannan wanda bai ce ba kome ba bai karbi kurki a hannunta ba kuma shikan bai kai uku ba li zawjiha fi iddatin bilan ida irja'uha bi ghairi idnin awlida mijinta yana da daman ya dawo da ita fi iddati indiya tana cikin idda binan gida bata kare idda ba wannan bigayar izinin ba ruwan shi da neman izinin ta ko izinin iyayenta aure ba ko yardanta ko yardan iyayenta mutum ne rikici ya faru tsakanin shi da matarsa sai ya sake ta shika daya to yanzu gashi ya huce kan ta gama idda sai ya zo ya ce ya miyar da ita yanzu yana cewa ya miyar da ita kawai ta koma babu zancen wai ka kawo kudin hutar zuciya sai ka kawo amma faɗa a gida sai waye waye duk wannan babu ba wani zancen izini ko yarda kuma dama in ka ji ana cewa ba za ta koma ba aikin farko an saba wa Allah na fitan da ta yi dama ai in mutum ya saki mace bai halatta ta fita a gidan ba sai ta gama gidda kaga inda ka sake can tana gidanka in ka zo ka ce ka mai da ita ko wani zance a je biko ko a je da mota a ɗauko ta ko kaza dama tana gida Allah ya ce fa taqulla rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna kaga anan gidanka ne amma Allah ya ce gidanta kar ka fita ita daga wannan dakin ita ma Allah ya ce wa la yakhrujna kar su fita saboda gudun kar ka komo da ita dawowa ya gagara da sauransu wa ba'inun balam bi wa ba'inun balam tu bi min ba'di illa bi malin warida wal aqdi shika ba'ini wanda bai kai uku ba amma an gama idda ko kuma ya sake ta ya ce ba'ini ne ko ya karbi kulki a hannunta to falam tu bi kar ka hana ta komo da wannan auren min ba'di bayan ya sake ta illa bi malin sai an ba da sadaki warida sai ta yarda wani akadi sai an sake sabon aure yanzu misali rikici aka yi da miji da mata sai ta ce ka sake ni ya ce yarinya kuɗi aka biya ka auro ki ki biya kuɗi nawa kake so ya ce ka dubu talatin shi kenan kawai ta ɗauki dubu talatin ta bashi to yanzu wannan shika ba'ini ne tana bashi ta saku da kulki shika ba'ini sai an jima ya matsu ya yi nadama shi da ya ɗauka dubu talatin wani kuɗi ne ashe ko buhun dawa ba zai iya siye ba kawai da ya je a majalisa ya faɗa ce amma wani kai kuskure kai ka san sadaki ko yanzu yanzu fa karancin sadaki ya haura dubu ɗari ya ce to yanzu ya zan ya kace gaskiya a koma to yanzu in an komo babu daman aure in la bimarin siya biya sabon sadaki kuma sabon sadaki nan ba talatin ɗin zai dawo sai da aka yanke sai a cewar malam farashi ya tashi ha ba da zuwa zaba sai a ce to wancan talatin ɗin ai kuɗin ladan auren kai wannan ko sabon aure ne saboda haka yanzu dubu ɗari biyu za ka biya warija kuma kai sai ma ta yarda in ta ce ba ta so shi kenan ba damun komowa wal aqdi kuma sai an sake sabon daura aure an tara ainihin shedu da sauransu kada alqajin qablar dukuli kaman shikan da mutum ya saki mace kafin ai kwanan aure au ala kulin ko ya sake ta bisa kulli ya karbi kudi a hannunta walau fi gururun ko da akwai rudi a cikin shi dakara da ya shiga yanzu misali shi kul'i ana yin kul'i da rudi yanzu misali matarka ce ta zan kana da son kuɗi sai ta je aka je aka yi mata irin irin kasan akwai gorgo sai ta je aka yi mata ko na abu da ake cewa GL wannan GL din karfe ne an wanke za ka yana kindi kaman gwal kawai kai ka ɗauka gwal ne kuma iyayenta ta iyayenta ka san dawa masu kuɗi ne kawai ta daidaici lokacin da baban su ya da maka da ta je gida kawai sai ta zo da wannan abun yana kindi sai rikici ya kama ta san kana son kuɗi ta ce to in ka yarda baka wannan abun wuyan a maimakon aurenka kai ka ɗauka wani kayan kuɗi ne ka ce wallahi je kin ba wannan na yarda kawai ta tsinka ta baka ashe dubu goma ake sayar da shi a kasuwa kawai kai kana murna ai ban ne an ce ai titi na ne ma dubu ɗari biyu ne me kawai kana kokarin ta gama ta fita ta gama ta fita za ka ɗauko dalleliya kana kaiwa kasuwa ka wani a ce wannan ai ƙarfe ne ai ƙarfe ka ce ƙarfe shi kenan tun da kai ta yadda ka karba a maimakon aurenka aure ya mutu sai shi kenan ta tafi a banza shine yace me illa bi mari wani da kadan katin kabrin bina au ala kullin walau fi gururu ko da a cikin kullin akwai rudi an baka abin da kake ganin mai tsada ne ashe ba mai tsada bane to duk da haka aure ya mutu kuma an zo daurawa dole sai ka biya sabon sarari au kana da jikiyan wadar iddatuwa ko kuma shikan da ya mata shika da jini ne amma iddanta ya kare ka san wani abu da mutane ba su gane ba idda da kake gani kala biyu ne akwai idda da watanni akwai idda da jini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna sarasa da quruko wallahi lam yahibna ulatu amali ajamine ne yana cewa wanda yake cewa sala me yake cewa salasatu ashurun nan wacce ba ta jini yawa wallahi ya isna minan ne minan minan ne yawa fa idda tuna salasatu ashhur to kaga wacce ba ta jini ita ce in an sake ta za ta yi wata uku amma wacce take jini kawai in ta ga jini uku ko ya kai wata uku ko bai kai ba in dai an tabbatar da ta ga jini uku ta gama idda amma yanzu in mutum ya saki mace wai sai ka je na cewa ai ba ta yi wata uku ba ta yi wuce gama iddan a wata ɗaya da kaɗan ma kai ka sake ta ana wani kada da ya ce yana kuma sai ta hudu kawai ana tafiya ana tafiya shi ya ɗauka sai an yi wata uku wata ɗaya da rabi ya huce ya je ya ce ya dala ita ta ce da wa ta ce ni na gama idda ta ce ba ka yadda da gama idda ba ka kai ƙara yanzu an ji wajen alƙali kawai za a kira ta sai a kira mata sai a ce ta musu bayanin yadda ta gama idda sai ta ce ranka ya da ran da ya sake ni a ranar jini na ya zo kuma da washe gari sai jinin ya ɗauke kaga ta ga jini ɗaya a kwana ɗaya ya ce kuma bayan sati biyu kim sai jini ya sake dawowa kaga ta ga jini biyu a sati biyu ta ce kuma da ya kwana ɗaya ya ɗauke ana ƙara wani sati biyun sai wani ya zo kaga yau wata ɗaya da saki amma ta gama idda Wurai kuwa, tana yin wannan bayanin alkali zai ce ba harkar jini na mata ne, iya turi mai fura, yadare mai bankiya suka shaki, ɗan mata yanzu da haka suke, sharan kere ɗaya da haka suke shi kenan alkali zai kore ka, ba ka da mata ɗauka wani guri, shi kenan ta gama ita. Saboda kar ke yaudari kanka da kana son matarka har ka yi tunanin wai sai ta yi wata uku ba wata uku ba daidai ba ne. Wata uku sai wacce ba ta jini, amma wacce take jini ko a wata ɗaya da kaɗan ta ga jini uku shi kenan ya wuce ka. ya ce aubi kan nasa bi bai nuna kiya ko kuma da ya zo sakanta ɗin ya kafa nassi da cewa shika ba'idi ne ya ce wance na sake ki shika ɗaya ba komi da bakinsa ya ce ba komi sai kuma an jima ya zo yana dama yake so ya komar nan ma ba zai wuce an sake sabon ɗaurin aure da shaidu da sadaki da sauransu. Awa kamar hakimu ko shikan da ainihin alkali ya hukunta aka yi rikici aka je kotu aka raba aure to yanzu shi ma wannan auren ba zancen komi illa musiran a auren da ake rabawa a kotu a shi akwai kome illa musiran sai dai auren da talauci ya sa aka raba miji ne suna zaune da matarsa sai ya shiga matsala ko ma'aikaci ne aka kore shi ko dan kasuwa ne jari ya kare ko ɗan dako ne aka daina ba shi aiki ko wani dalili ne ya sa ya kasa cefane gaba ɗaya ya ta kawo ƙara aka ɗibi lokaci aka ɗibi lokaci a biyar gagara ka ga zai kai gaban da za a raba auren ko to yanzu wannan auren ko an raba shi kan ta gama idda idan ka samu wadata kana da damar ka zo ka da matarka wannan musiran kenan wanda talauci ya sa aka raba auren Auliyan ko mai ila'i mutumin da yawa matarsa ila'i ya ce ba zai take ta ba sai bayan wata biyar ta kawo kara kaga alkali zai yi ba mar wata hudu lillazi ne yulu na min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur saboda haka kana da daman daga nan zuwa wata hudu ka dare matarka ka zo ka ci ka ci gaba da zama da ita yadda zama miji da mata idan aka yi wata hudu bai sadu da ita wata zo ya zo aka tsayar da shi to ɗayan biyu ko ka da da ita ko a sallame ta fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim sai yace shi gaskiya bai da lokacin ta sai alƙali yace to mun raba auren to yanzu gashi aure ne a kotu aka raba amma shi ma raji'i ne a tsakanin daga yanzu zuwa kan ta gama idda idan ya dawo da ita ya sadu da ita shikenan matarsa ta dawo biyun nan kadai su ne auren da za a raba a kotu kuma ce ba ba'i ne ba wasanisu sai nau'i na uku albajatu wanda ake cewa shika bacci ai shine salasatun shika uku lil hurri gada wal abdi bawa kuma isnani algaya shika biyu shine kurewan shika a wajen bawa wala da yi lil ladhi laha abad illa li zawjin ma shurutin kalmazat duk mutumin da ya saki matarsa shika bacci to fala ta hillu ba za ta halatta wani lalila a farko wanda ya sake ta shiga hukun nan illa li zaujin sai ta je ta auri wani miji ma shuru'in kalmazal tare da sharidan da suka wuce ta auri miji ingantaccen aure lafiyayyen miji yayi kwanan aure da ita yayi ingantaccen taku ba lokacin haramci ba da sauran ko ba ya au ba ya ya ainihin aure ta dan ya maida ta tare da gidan mijinta na farko ba to anan tana da daman komawa gidan mijinta na farko amma idan ya aure ta ne dama da ya sake ta shiga uku sai shiga damuwa ita ma ta shiga damuwa har abokai suka ga gashi yana ta ramewa tana ta ramewa me dalili saboda rabuwar nan kuma kun ga yanzu wannan in mun bari za su shiga wani hali sai aka ce yanzu abin da za a yi malam Musa bari mu dan harhaɗa kuɗi sai ka biya sadaki ka aure ta bayan kwana uku in ka sake ta koma gidan shi sai ya aure ta da wannan niyyar to yanzu ko an yi auren ko ya yi kwanan aure wannan auren in shari'a ta za a fata kuma ba zai ta koma gidan mijinta ba tunda ya aure ta dan ta koma gidan mijinta na farko wa za a istisna'u fi talaqi yana inganta mutum ya toge adadi na shika in wa salan lafza idan ya sadar da lafazin bilasti giraki kuma bai durmiyar da adadin shika ba misali mutum ne zai saki matarsa sai ya faɗi adadi to yana da daman ya rage na sake ki shika biyu banda ɗaya nawa kenan ɗaya kenan na sake ki shika uku banda biyu nawa kenan ɗaya kenan ko na sake ki shika uku banda ɗaya shika biyu kenan to wannan istisnan bi ya halatta amma sharadi in wasalan lafza sai ya sadar da lafazin yana faɗa ya rage amma yace na zage yake shika uku sai ma an yi sallah azhar yace wallahi mun rabu da wace shika uku wani yace baka da hankali shika uku rage rage sai yace ban da biyu sai mu ce ina ai dole in wasa da sai in ya hada in an samu farki tsakani ko ya rage ma ba zai amfani ba sannan bilas tigraki idan bai jirmiyar da adadin da aka bashi ba misali yake na sake ki shika biyar banda uku sai mu ci kana cewa biyar din ka ƙetare iyaka saboda haka uku ya tabbata ba damar ragewa inda za ka rage sai ka tsaya daga ukun da aka ma izini zuwa ƙasa amma kana dirmiyarwa sai mu ce ba zance rage akamiru bi da riki babin zauja ka cika shikan mace cikin da mutum ya saki sashin matar sai ya ce wancan na ya ce na saki idan nan naki ko na saki kanki ya faɗi dai wani bangare ya ce ya saki wannan bangaren sai ka ce an cike ai babu bangaren shika tun da ka saki idan ta to wannan shika ya yana so a gaba ɗayan ta taso wa mithlu istisnari babin dalga kwatankwacin shi ne ma in ya toke sashin shika ya ce na sake ki shika ɗaya ban da rabi sai mu ce zancen banza ne ko na sake ki shika uku ban da ɗaya da rabi sai mu ce wannan rabin ya cike biyu wancan ɗayan ka tun da ɗungurungu ɗaya ne ya tabbata amma wannan ɗaya da rabin da kashe wannan rabin ya cike ya zau shika shi ne istisnadi babin dalka wannan jazo da laƙa man kar allaka ala usuli galibin ma hukita ya ce malamai sun gaggauta shi man duk wanda Allah ka ya rataye shi kan matarsa ala usuli ga ibin a bisa tabbatar abin da yake fakekke wanda hukika aka tabbatar da faruwan abin ka in arada Allah ma hukika ga wanda ba tabbatar da faruwan abin ba ka in arada Allah kamar yake wancan na'am in Allah ya yi nufi na sake ki to yanzu ya za mu gane Allah ya nufa ko bai nufa ba mu ce ta saku ha to ni ba na ce Allah ya nufa ce da bai nufa ba za mu ce ta saku to da ta saku kawai wai kira mu ko ya ce in mala'iku masu daraja sun yarda kin saku nan ma sai mu ce ta saku saboda ya za mu gano yardan mala'iku ko rashin yardan su aw lam yakun fi badni ha gulamu ko ya ce wai in a cikinta ba ɗa namiji mai tana da ciki ne ya ce cikin nan naki in ba namiji ba ne na sake ki yanzu a za a yi mu gane namiji ne ko ba namiji ba saboda a cikin yanzu ta wabba ta tumfiya salatu min tizam wa abduki an gane miki wa kan haram wabba ta shika uku yana tabbata a salatu shika uku biya yana tabbata cikin mutum ya ce ya saki matarsa shika bacci biski zam da lizinta haka nan wahab duki an gane biki ya ce na watsa igiyoyin auren kyawu yanke shi ma shi kawo ku ne wa kan haram ko ya ce daga yau zama da ke ya haramta tsakanin mu da ke shi ma shi kawo ku ne wa nauyi bil addi ka nemi niyyar shi cikin adadin shi kan in lam yarkuni idan bai kwanan aure bai gaya mata wannan kalmomin sai ka nemi yake biya in ya ce ɗaya ɗaya in ya ce uku uku in ya ce biyu ya zama shi kan walawi haka nan ka nemi niyyarsa fi kallaitu cikin da yace na bar da mana kallaitu sabila ke yace na fitar da tsakanin mu da ke to wannan ka nemi niyyarsa kamar yace kallaitu ko kallaitu yace na bar hanyar ki ko da ke yau ni na rabu da ke to irin wannan kalmomin sali ka tambaye shi me yake nufi in yana nufin ta bata min rai ne dan ya bata mata ya fada ko yace ki tafi gidanku sai an tambaye shi me yake nufi yace na koro ta ne a mata fada shi kenan in yace na koro ta dan na sake ta ne duk abin da yake niyya shi yake tabbata a cikin irin wayannan karo